Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya mana baiwa da karanta qur'ani daidai da fassara qur'ani daidai da kuma aiki da karantarwa na qur'ani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ‘yan'uwanmu muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addininsa na daidai ya kuma ɗauki rayuwarmu muna cikin halin imani matsaloli na tsaro da muke fama da su a Najeriya na kashe-kashe a wasu ɓangarorin ƙasar sace mutane a wani ɓangare na ƙasar da 'yan ta'adda ke yi ko bandits ko kidnappers da abin da ya kama da wannan muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen waɗannan fitintino don waɗanda suke ta da hankali ko suke kashe mutane ko suke sace mutane a Najeriya muna roƙon Allah alhayu alƙayyum ya shirye su zama bayin Allah na ƙwarai idan ba za su shiri ba muna roƙon Allah ya sa fitina da bala'i da dukkan sharri da suka ɗebo ya ƙare a kansu mu kuma bayin Allah gaba ɗaya da muke neman aminci Allah ta'ala ya amintar da mu gaba ɗaya muna ƙara roƙon Allah subhanahu wata'ala kunci na rayuwa da ake ciki na abin da za a ci ko abin da za a sha ko kuɗin makaranta ko magani ko kuɗin masarufi ko wajen zama duk wanda ke da wannan kunci Allah ta'ala ya sauwake masa matasa da suke neman aure da gwagware Allah ta'ala ya ba su mata na kwarai muna roƙon Allah ‘yan mata da ke neman maza Allah ya ba su mazan ƙwarai kuma Allah ta'ala ya rayar da su akan daidai ya kuma sauwaƙe musu rayuwa ta hanyoyinsa da suke na halal muna roƙon Allah ta'ala dukkan ibadu da muke a wannan wata na ramadana tsakaninmu da mahalicinmu da tsakaninmu da bayinsa muna roƙon Allah ta'ala duka ya amsa mana muna roƙon Allah addu'o'i da muke yi Allah ta'ala ya amsa mana yau da ikon Allah za mu tashi a goma sha takwas ko ga watan ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar kuma wannan shi ne darasi insha Allahu ta'ala na goma sha takwas ‘yan uwanmu marasa lafiya da muke musu addu'a tun daga ranar farko har zuwa jiya da muka ambaci sunayen wasu daga ciki muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lafiya ya sa zakan jiki ne dukkan wani marar lafiya da ke jinmu ko yake ganinmu ko yake da bukata ta lafiya a ko ina yake muna roƙon Allah ta'ala ya ba shi lafiya ya kuma taimake shi injiniya ibrahim sila in akwai tambayoyi masu ma'ana sai a karanta ko jiya da shekaran jiya mun ja lokaci mai tsawo a tambayoyi a hobiyo ba za a ja ba ko insha Allah ta'ala sai mu dage mu rika takaitawa Allah ya taimaka bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullah.
wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam akwai takarda da aka rubutu wani yake cewa ah, I am interested in na sayi shahararrun littattafan da malam ya wallafa wato his scholar's journey navigating academia da kuma skills rather than just degrees a ina za a samu. Kuma malam yau a a tafsirin ka akwai a shahararren ɗan TikTok wanda yake kaunar yaƙi da kau da batsala wadda har ya bawa ɗan hizba gudunmuwar mota don a kau da batala wato aminu jefan shi ma yana tare da kai a wajen tafsiri mana ina yake ga shi da sai ka tashi kai ne mala aminu a'a assalamu alaikum wa rahmatullah yayi azumi an zo lafiya an ba yan hisba mota to Allah ya saka da alkhairi ko a'a babban dan tiktok ne fa ko kai to abdurrahman mu ma muna da tiktok ne ko ba mu da shi ne eh shamun akwai tiktok ko babu muna da shi ko ka san tasha take na tiktok sun ce ina da shi ni ma au ka taba gani kana bin wa'azin sosai to Allah ya albarka motar da aka ba yan hizba muna godiya Allah ya kara rufa mana asiri ya kuma taimake mu akan daidai muna maraba da kai malam Aminu malam Aminu J town ko wanda town a ciki okay Jos ne Wai, babbar magana ka san ko muna da manyan sheku ne ma a Jos dewa da manya-manyan malamanmu ka san su ko to Allah ya albarka mala aminu muna maraba da zuwanka Allah ya maka albarka ko Allah ya taimaka Allah ya taimake mu akan daidai insha Allah ta ta ina Ah, to ina wanda suka zo daga Ghana ma baka gabatar da Ghana sai ni da Niger ba sai na Nasarawa lalle ina ji kai ka san shi yasa ya gabatar da kai jiya na tashi an ce ga wasu sun zo daga Ghana shekaran jiya wasu sun zo daga Niger masu wata kasa ma ba a kawo su ba sai dan Nasarawa da nan baki da hanci ko da gudu ai za mu je ko maybe ka san shi ne ko oh wani ne ya magana ko to Allah ya albarka waɗanda suka zo daga Ghana da Niger da dama sun zo ana tafsiri da su a nan gurin ko jiya mun gaisa da wasu shekaran jiya mun gaisa kafin nan mun gaisa da wasu duka muna maraba da zuwan su Allah ya amfanar da mu da Qur'ani gaba daya mun gode da zumunci wanda ya fito ko daga Wusatu ne ya zo muna godiya da zumunci din balle wanda suka zo daga nesa na'am oh takaddu to ai kai ka hada abu biyu takaddu haka ne akwai skills rather than just degrees littafi ne da rubuta don wayar da kan matasa ba kuma a najeriya ba a duniya kuma alhamdulillah littafin ya shiga kusan ko'ina ɗin a duniya ba wai don iyawa ko wayenmu ba sai don taimakon allah Ah, na biyu akwai kuma a scholars journey navigating academia shi ma da aka gabatar da shi a january ɗin na akwai wasu takardu bayan nan kamar cyber security initiatives for securing a country akwai kuma datafication of society to foster an internet economy duka waɗannan bai wuce shekara uku na yi su ba akwai wanda kuma muna fatan cikin shekarar nan za su huto insha Allah akwai muhimman takardu da in Allah ya taimake mu bana za su huto wasu kuma muna targetin shekara mai zuwa a injiniya akwai list din wuraren da kuka raba takardun nan inda ake samu ina yake to an ce a nan a masallaci ma ana kawo su so a wajen masallaci mai bukata yana iya samu in mutum ya samu in yana bukatan autograph copy wanda na sanya hannu sai ba da sunansa zan yi creating time insha Allah na yi signing kamar yadda ake a bangare na mutuntawa mu ga list din ga shamun na mikowa saboda su suke handilin ba ni ba so in akwai list na wuraren da ake samu din insha Allah ta'ala sai a fada so some of the places akwai kaman abuja nan akwai adams page akwai roving heights bookshop bookstore akwai annur masjid duka wannan a abuja ne akwai telephone number na kowanne maybe bayan karatu sai ku yi sharing ko da a platform na handles na suna na facebook twitter instagram an ce akwai tiktok mago to da tiktok kano locations a kano akwai kaman chapter 1 bookstore akwai igausa global tech hub ko sannan a maiduguri akwai alhakim bookshop a kaduna akwai fasaha cave akwai mustapha bookshop akwai hafiz bookshop akwai yemi bookshop a gombe akwai sultanate bookshop a lagos akwai robin heights bookshop sannan kuma littafin ko is available a amazon ko kuma will be available soon ga wanda ke bukatan telephone number na wuraren da ake samu zai iya samu sai a yi sharing a handles na facebook x da kuma instagram da kuma tiktok ko da duk inda ya dace allah ta'ala ya mana jagoranci insha Allah ta'ala
wadda muka fahimci abubuwa guda uku na farko akwai masu kaunar malam da Allah wato suna cewa suna kansa da Allah sai na biyu kuma akwai masu yi wa malam fata alkhairi to masu masu so na don Allah Allah da kuke so na don shi ya soki ku ya soko ahabbakum Allahu alladhi ahabbaftumuna fihi Allah da kuke son mu don shi ya soko masu fatan alkhairi ni da ku Allah ta'ala ya rayar da mu hayatun tayyiba rayuwa mai daɗi a duniya ya haɗa fuskokinmu a gidan aljanna sai na uku sai na uku masu neman addu'a daban-daban a wurin malam da kuma sauran kowa dukkan bukatunmu na alheri da addu'o'i da ake turowa tun daga farkon karatu har yau duk wanda ya turo neman addu'a muna roƙon Allah da sunayensa na alhayyu alqayyum ya zal jalali wal ikram Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi a cikinmu insha Allah na'am sai yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh yace Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana mai albarka hmm.
Allah ya haɗa malam da duk wani arziki da mumini ke samu duniya da lahira da alarama da injiniya Allah kuma ya taimaki hada kai ka ji daure kai Ah, yau kai ma an jona ka attachment Jo- jona jona ya iso kanka yau to Allah ya amsa duka alherin duniya da lahira Allah ya bamu na'am ya kuma yake cewa Allah ya taimaki duk wani mai bayar da gudunmawa a wannan masallaci na annabi to duk mai bada guduma a masallacin annur Allah ya taimake shi mai bayarwa a kowane masallaci ko bukata na al'umma da yake yi, kowa Allah ya taimake shi yace malam zamu fara jarabawa na wato na bayan sallah a biyu ke cikin hospital muna bukatar addu'a bayero university kano teaching hospital to maybe kenan ɗalibi ne mai karatun likitanci ko wani course da ke da alaka da kiwon lafiya allah ta'ala ya baku nasara dukkan inda yaranmu suke shirin fara jaraba a ko'ina suke a duniya allah ta'ala ya taimake su ya ba su nasara na'am da yake cewa mana tambaya ta ita ce shin ya halatta a mika alkur'ani ta gaban mai sallah ba tare da an wuce ta gabansa ba sannan akwai wani distance ne da ake kiyas cewa ta yadda mutum zai iya bin gaban mai sallah wato irin babu sutura so wa- wato so da yawa za ka ga in mutum yana sallah babu sutura ana kan iya ba da wato tazara na sau biyu ko taku biyu a wuce ta gaban su shin hakan ya halatta a shawo lafiya daga mai kaunar kadan Allah Mubarak Yusuf fiwa wato garin malam Kano
Allah da kake kaunata don shi ya kaunace ka a cikin sharhul mumti ala zadul mustaqni na Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alai asali littafi ne na Hanabila ya masa sharha mai matukar muhimmanci wanda da dama daga cikin ɗalibansa suna ga kusan babu inda malam ya zuba ilimi kamar sharhul mumti ala zadul mustaqni ya bayyana asalin sanin fikihunsa da usulul fiqh anan ne ya zuba madara ta ilimi don ibnu usaymin rahimahullah shine faqihul umma a cikin al'umman nan da muka rayu muka yi da ita duk da ya rasu yana cikin waɗanda ake ganin Allah ya musu baiwa da fikihu Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah yakan yaba Ibn Uthaymeen da cewa Allah ya masa baiwa da sarrafa fikihu kamar yadda Allah ya sauwake wa Annabi Dawud sarrafa karfe shine tashbihin da yake masa so da haka faqihul umma kenan Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alayh a cikin Sharhul Mumti ala Zadul Mustaqni a volume na uku namba na 340 yayi magana akan wannan matsala din dogaro da hadisai da suke cikin Sahihul Bukhari Al-Jami' As-Sahih wanda yayi ishara zuwa ga wasunsu a fahimtarsa a dunkule shine cewa ba za a wuce gaban mai sallah ba ko da babu sutura sai an tabbatar da cewa an wuce gaban inda zai sanya goshinsa da kada idan ka kaddara cewa ga mutum na sallah babu sutura zai sanya goshinsa kamar nan ne to sai ka ba da taki ɗaya ko biyu gaba gare shi sai ka wuce ya ce saboda me ba za a haramtawa mai wucewa gaba ga mai sallah ba gaba ɗaya a ce wai ko min tazara ba zai wuce ba saboda yadda mai sallah yake da haƙƙi to mai wucewa ma fa yana da haƙƙi saboda akwai wanda shi ya idar da sallan zai fita ko ya zaga ne ko iya da marar lafiya in ka ce sai ya jira to yaushe za a idar da sallan ya wuce so da haka yace ka'ida sai ka duba ina kake tsammanin goshinsa zai zama ya taba kasa idan yayi sujada in ka dauki wurin to karka wuce tsakaninsa da wurin sai ka ba da kaman taƙi ɗaya ko biyu sai ka wuce gaba ga wurin in ka wuce a nan ya ce ba ka da laifi maganarsa ta ɓangare mai girma ta dace da hadisai da suka zo cikin aljami'u sahih na imamul bukhari rahmatullahi alai tun daga kaman hadisi na 473 zuwa 481 daga cikinsu hadisi za ka ga akwai hadisan da ke bayyana wucewa gaba ga mai sallah in babu sutura zunubi ne mai girma law ya alamul maru baina yadayil musalli la yakfa 40 kharifan khairul lahu wanda ke wucewa gaba ga mai sallah inda ya san zunubin da yake kwasa to gare tsaya kaman kwatankwacin 40 yana jira wasu malamai suka ce kwana 40 wasu suka ce wata 40 wasu suka ce shekara 40 wato kenan gara ka tsaya 40 years kana jira idan da sallan da ka wuce gaba gare shi in yana sallah babu sutura wannan hadisin iya bukhari hadisi na 480 a cikin jerin gwanan hadisa to wannan sai sa hankalin mai wucewa gaba ga sallah kullun yake tashi wanda wuri ne zan wuce ban saba wannan hadisi ba da za a ce gara na yi shekara 40 ko wata 40 ko kwana 40 ina tsaye ina jira to idan ka duba sauran hadisai da imamul bukhari rahimahullah ya kawo kaman hadisi na 473 da biyar a wannan wurin ka duba hadisan ya kawo cewa fiyayyen halitta idan yana sallah yana zama bainahu wa bainal jidar salasatu azra wato tsakaninsa da katanga sai ka ce sutura ita ce wannan katanga sutura ce to in ya tsaya sallah yakan ba da zira'i uku tsakaninsa da sutura zira'i uku shine kaman daga nan zuwa ina zuwa nan to sai ka yi haka ɗaya daga inda yatsa ta tsaya sai a ƙara auna daga gwiwan hannu inda ake wankewa a alwala da bayan wanke fiska zuwa har kan babbar yatsa shine zira'i ɗaya to sai ka yi haka ɗaya ka sake zuwa ka jona daga inda babban yatsan ta tsaya biyu uku in ka ɗauki wannan zira'i ukun a meters zai baka kaman 1.37 meters ne shine approximately kace 1.4 meters to zai bada kamar mita ɗaya da ɗigo hudu shi ne kwatankwacin mutumin da bai da tsawo yanzu kamar tsawon aran ma zai kai misali 1.7 meters haka ne is around 1.7 1.65 1.7 meters ba zai wuce haka ba misali to tsawon tsakanin san an ce kamar meters ɗin to ya kai kamar mita ɗaya da ɗigo hudu kaga kenan bai ma kai daga inda kafarsa ta tsaya babbar yar yatsa yana sallah zuwa wurin da zaka wuce ya kai mita 1.4 shine kaman ƙasa da tsawon aran ma ina fata an fahimta to a ka'ida wannan shine tsakanin sa da sutura to tsakanin hadisi na gaba sai yace baina mawdu'u sujudihi wal jidar mumarrashatin tsakanin inda fiyayyen halitta yake sa goshin sa da kuma suturar ana samun kwatankwacin inda akuya madaidaiciya za ta iya wulgawa shi ne sai zama alal akalli a ce rabin zira'i wato in kana sallah daga babbar yar yatsa an kai sujada zuwa inda goshinka yake akalle ya kai zira'i biyu da rabi za ka ga baka miƙe da yawa ba baka kuma matsa jikinka ba to daga inda goshinka yake zuwa sutura kuma to a samu kamar rabin zira'i kaga ya zama zira'i uku to in za ka wuce gaban mai sallah akalla ka ba da zira'i uku ko kuma 1.4 meters tsakaninka da shi in bai da sutura sai ka wulga in ka wulga insha Allah ta'ala baka yi laifi ba a wurin Allah wallahu ta'ala a'lam na'am sai mai tambaya sai mai tambaya da wani cewa assalamu alaikum malam Allah ya ji ganin iyaye da na alaramma da wani baki daya wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu addu'a da kai wa iyayenmu amin ya hayyu ya qayyum sai ke so Allah ya kara wa malam lafiya tare da imani Allah ya kara wa malam san fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya hayyu ya qayyum sai ke so wallahi malam ni masoyin ka ne saboda Allah Allah da kake so na don shi ina roƙon ya soka yace tambaya ta ita ce mutum ne ya zo wucewa na yi zancensa a zuciyata ba tare da na bayyana wa wani ba shin ina da zunubi a wajen Allah daga barista sani muhammad lawan hadida
malam sani ai ga hadisi ko cikin arba'una hadisi ya baka amsa hadisi na nawa hadisin abdullahi ibn abbas barin gwada haddanku na arba'una hadis din hadisin da ke cewa inna allah hadisul qudusi inna allaha katabal hasanat was sayyi'at ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها وعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة sannan muhalli shari ce wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamila banda sayyi'a man mal Ibrahim bai aikata ba hadisi na nau ne arba wani hadis na hadisi na 37 a ramma isa Allah ya maka albarka hadisi ne na 37 a arba wani hadis ai arba wani hadis ya dace a cewa wannan gidan kowa ya haddace ne iya fadansa me yasa ake wahala to a wannan hadisi in ka duba sharha na ibnu rajab rahmatullahi alaihi da yawa arba wani hadis mai suna jami'ul bayan wal hikam musamman sabon bugunsa mai akwai volume mai volume biyu to a volume na biyu daga namba na 343 zuwa 353 har ma zuwa da hudu ya yi maganar sharhan wannan hadisi cewa duk wanda ya ɗaura niyyar sabon Allah amma bai sabi Allah ba kawai labarin zuci ne Allah ta'ala baya kama shi da wannan wannan hadisi kuma yace yana ma iya samun lada dalilin in ya fasa don Allah kawai a zuciyar mutum ya daura zai sabon Allah sai kuma ya tuna girman Allah sai ya fasa to hadithun nafs in dai ba a zartar ba ba Allah baya kawo mutum da shi shi yasa idan muka duba a cikin sharha ya kawo hadisan ma da fiyin halaki cewa inna Allah tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam aw ta'mal bihi Allah ya ɗauke wa al'umma ta zunubi daga abin da ranta ya ƙulla matuƙar ba ta faɗa ba kuma ba ta aikata ba. So a ƙa'ida ba a ɗaukan zunubi a abin da ba a yi ba, musamman kuma in an fasa don Allah abin da za a yi mai muni na labarin zuci shi kenan Allah ya yadda kuma za a samu lada ne ma ba zunubi ba. To labarin zuci babu zunubi sai dai wasu malamai suna togewa da cewa banda a garin Makka. in ka je garin makka hajji ko umura ko ziyara in mutum ya yi labarin zuciya ɗaura niyyar sabon Allah ko bai yi ba suka ce yana iya ɗaukan zunubi shi yasa Allah ya ce wa mai yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim kaga a cikin garin makka ake magana ɗaura niyya kawai na yin sabon Allah ko ba a yi ba a makka yana kawo zunubi dogaro da ƙarshen aya ta 25 a suratul hajji kaga wanda wa mai yurid kawai nufa ne ba a yi laifin ba iya daga cikin manyan dalilai da ya sa babban sahabi abdullahi ibn abbas radiyallahu an ya ki zama garin makka ya koma tsa'ifa ya zauna tsa'ifa kaman kilomita 90 ne zuwa makka a yanzu in za ka yi tafiya da mota sai dai ya rika shigowa makka ya yi ibada ya sallan juma'a sai ya koma mai dalili duk da imaninsa cewa fa tun yana duniya shi dan aljanna ne amma duk da haka abdullahi ibn abbas ya ce yana tsoron zama a garin da ɗaura niyyar laifi ba ka yi ba ma za a rubuta maka zunubi saboda darajar makka a wurin Allah subhanahu wata'ala da yawa suka ce iya cikin dalilansa na kin zama a garin makka sai koma can ta'ifa ya zauna kuma a ta'ifan ya rasu gari ne yanzu mai duwatsu da yawa za ka ga an yi hanyoyi akan duwatsun da yawa akwai sahabbai da suka rayu a wurin akwai magabata na kwarai da yawa da suka rayu so kula ga wannan hadithun nafs in ba a makka bane ana yafewa amma in kawai kulle sharri ne kawai mutum wanne wuce ka ce ina ma ya hatsari wane mutu ka ce ina ma ya fada kwalbati wane wuce ka ce ina ma kwano ya fado a kansa ina ma fol waya wannan kuma babu alheri bawan Allah na kwarai baya haka kullun kada mu rika tunanin sharri a zukatan mu ga mutane mu rika tunanin alkhairi in ka ji wannan ka yawaita neman tsarin Allah daga shedan koda a'udhu billahi minash shaitanir rajim kake insha Allah ta'ala Allah zai kare ka muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu ga baki ɗaya daga mummunan tunani shi sa mu wanye lafiya muna cikin suratu ali imran sura ta uku daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama jiya da ikon Allah in dan tuna mun tsaya daidai kan aya ta 138 yau za mu tashi akan aya ta 139 in haka ne arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين Mm.
إن يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله Mm.
وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله Mm.
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء Mm.
والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين Mm.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
Mm.
ولقد كنتم ثم تمنون تمنون
الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم Mm.
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا Mm.
وسيجزي الله الشاكرين
jazakumullahu khaira aya ta 139 Allah ya ce wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wala tahinu kada ku yi rauni wala tahzanu kada ku yi bakin ciki wa antumul a'launa ku ne madaukakaya ku ne madaukaka in kuntum mu'minina da sharadin in ku masu imani ne a wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya sanya al'amura guda uku da cewa idan musulmai bayinsa na kwarai suka yi imani da shi suka yi to sunna ce ta Allah zai ɗaukaka su a ƙauye ko a gari ko a ƙasa ko a duniya abu na farko shine wala tahinu kar ku kuskura ku yi rauni akan addininku addini kwata-kwata kada ku zama nominal mutane kar ku yadda ku zama addini kuma sarƙon sakainar kashi shi musulmi na kwarai a ƙa'ida baya tsanantawa a addini sannan kuma baya mai sassautawa ya yi kaman hawainiya abinda ake so shine musulunci is about moderation tsaka-tsakiya musulunci bai yadda da extremism ba kuma bai yadda da laxity ba ka wuce gona da iri wajen tsanantawa har ka wuce nasosi ba daidai ba ne musamman inda wani lokacin an samu matasa masu son addini amma babu karatun addini mai zurfi kuma babu cikan hankali to a nan sai kaga son addinin ya sa sun wuce gona da iri na biyu yan boko idan aka samu ɗan boko musulmi amma bai san addinin ba a nan kuma akwai laxity shine bai ɗaukan akwai addini kadai sai a masallaci khamsu salawat salloli biyar shi na ga shine addini in ka kammala wani yana ga babu addini in ma za ka gabar shi ka ce assalamu alaikum sai ce knock before you enter in ka gwangwasa masa ya wadatar shi yana ga ya ce maka ma wa alaikum salam laifi ne menene laifin assalamu alaikum shine aminci da zaman lafiya a kanka don Allah waye bai son aminci da zaman lafiya sai ka ce wa mutum ina maka addu'an aminci da zaman lafiya sai ya ce a'a da kikata ko ka shiga in aka da katako na farko hannunka yi zafi don yanzu hannuna ma yana zafi na biyu sai me babu lada ko da dai ni da kai mun yi sabani da zunubi ko babu muna da ijima'in cewa babu lada to menene riba amma ka ce wai baka so mutum ya ce maka amincin Allah da zaman lafiya gare ka akwai wanda bai son aminci da zaman lafiya to shi sa a ka'ida Allah ya san halin mu na yan adam sai ya ce wala tahinu kada ku zama masu rauni in rauni yayyawa a addini addinin sai waye gari an cire masa kafa an cire hannayensa an fasa masa ciki sai zama komai ya lalace shi sa a ka'ida Allah ya ce wala tahinu kada ku yi rauni wala tahzanu ladin nan na farko da na biyun duka la annahiya ne la annahiya wato la tahani ne a wurin malamai na usul in Allah ya yi hani iya nufin wannan hanin wajibi ne a anisance shi in ku aka saba mato an aikata haramun da Allah ya ce kada ku yi rauni to yin rauni a addini haramun ne yin kishiyarsa riko da addini da gaskiya kuma menene wajibi ne wala tahzanu kada ku yi me kada ku yi me bakin ciki a addini wato idan Allah ya jarrabe ku akan bin addini kun je masallaci sai aka samu wani tsautsayi wasu suka faɗi ko wani abu ya rushe a masallaci wani ya rasu kada ka yi bakin ciki idan ka nemi wani abu na duniya sai aka hana ka don ka yi riko da addininka Allah ya ce kada ka yi bakin ciki idan ka je neman aure aka hana ka don addini kada ka yi bakin ciki in ka yi applying aiki aka ce ba za mu ba wani ba don ustazu ne yana riko da addini Allah ya ce kada ka yi bakin ciki in ka samu jarrabawa kada ka yi bakin ciki irin jarrabawa da ta faru ga sahabbai a yakin uhudu Allah ya ce kada ku yi bakin ciki wala tahinu kada ku yi rauni akan addini kar ka kuskura ka rike addini komai ka tsitsinka shi da ba sai ka yi ba shi addini ya karantar da kai ka rike shi yadda Allah da annabi suka ce a yi bisa ga yadda magabata suka fassara mana ayoyi suka yi sharhan hadisai in ka bi wannan addinin za ka ga babu tsanantawa babu extremism sannan babu laxity babu rikon sakainar kashi dukkan karantar musulunci tsaka-tsakiya ne shi bai tsananta ba kuma bai yi wa abin rikon sakainar kashi ba moderation shine musulunci komai na musulunci is moderate Allah ya yi tsaka-tsakiya ne don ya sauwaka mana shi yasa ya ce wala tahinu kada ku yi rauni wala tahzanu kada ku yi bakin ciki sai ce wa an tumul a'alauna a'alaunan nan asali jam'i ne na a'ala al'a'ala maɗaukaka kamar fa yadda ya ce sabbi isma rabbika al'a'ala ya siffata kansa da shi a nan sai Allah ta'ala ya kira mu da cewa wa an tumul a'alauna a dukkan halittun duniya ku ne za ku zama maɗaukaka amma da sharaɗi in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai bi ma'ana in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai wannan shine me sharadi menene jawabu shart wa antumul a'launa shine jawabu shartin in kuntum mu'minina antumul a'launa in kun kasance mu'minai to ku ne madaukaka aran ma gabanin ci gaba kana da ayar da zaka iya bamu koda misali ɗaya da zai ƙara fahimtar da mu wannan
فلا تهنوا وتدعوا السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم Allah ya muku albarka wannan zai zama suratul qital ko ko suratul muhammad da aka fi sani aya ta 35 Allah ta'ala yace wala tahinu fala tahinu wa tad'u ila salmi kada ku yi rauni ku kira kawai zuwa ga sulhu wannan a ka'ida ana nufin inda ake da sabani kun tabbatar ba ku zalunci kowa ba ba ku taba haƙƙin kowa ba Allah ya ce kada ku nemi sulhu sai dai an neme ku to ku je ku yi sulhu tunda ku ba ku yi mai ba ba ku zalunci kowa ba akan gaskiya kuke kaga ayar nan mun samu ƙarin sharadi daya wata da ila salmi sai ce wa antumul a'laun kuma wallahu ma'akum Allah iya tare da ku wannan ma'iya ce khassa Allah iya tare da ku tarayya ta musamman ta inda zai taimake ku kuma ku ne maɗaukaka kuma walayyatira kuma a amalakum Allah ba zai lalata ayyukanku ba aikinku ba zai lalace ba wannan aya tana taimaka mana da fahimtar wannan ƙarin darasi da muke koya shine in ba mu yi rauni ba ba mu yi bakin ciki akan jarrabawar rayuwa marar daɗi ba ba mu tsaya a muna da gaskiya kuma mun ƙasƙantar da kanmu na sulhu ba akan ko menene sannan ba mu yi neman tsokana ba to mu sani Allah iya tare da mu sannan ayyukanmu ba za su lalace ba a duniya Allah ta'ala zai taimake ku a lahira Allah zai taimake ku rauni na addini yana da illa a rika compromising addini tun daga sanya kaya zuwa abin da za a ci zuwa ga mu'amala in aka yi wasa da yin wannan sai addinin ma ga baki ɗayansa ya lalace in kana so ka gane darasin wannan aya a aikace tun da aya ɗin theory ne ƙur'ani magana ya maka in kana son ganin ta aikace ka duba rayuwar 'yan uwanmu a shekarun baya a biladul andalus da ake cewa ƙasar spain a yanzu musulunci ya mulki ƙasar spain da ƙasar portugal da wani ɓangare na france kamar irin wajen monaco da makamantansu kusan shekara 800 musulunci yana mulki a wurin 800 aka yi ana addinin musulunci kuma musulman da suka yi mulki ba su tozata kowa ba ba su zagi kowa ba ba su walakanta kowa ba aka kulla musu da sisa yau aka waye gari addinin ma babu gurbinsa sai dan abin da ba a rasa ba musulmai aka yi ta yaƙar su ana azabtar da su da ƙarfi su suna neman zaman lafiya ana tozarta su aka yi ta bin su gari gari gari aka kwace irin wajen madrid aka kwace sevilla aka kwace malaga waɗannan duk manyan garuruwa aka kwace monaco duk manyan su kadi su zaragoza duka duwal ne islamiyya har ya zama daula ta ƙarshe da ta saura shine granada har cordoba an kwace wanda an yi manyan malamai fa da duk duniyan ana maganan inda ake da malaman musulunci sai a rika maganan spain beladul andalus duk waɗannan wurare aka kwace su sai saura-saura granada kadai wasu musulman granada aka ce to za a hana ku addini gaba daya ko ku daina addinin gaba daya ku fita a musulunci ko kuma a kashe ku ko ku bar garin rabi sai suka bar garin suka bar kasar wasu suka ketaro afirka suka dawo morocco wasu algeria wasu zuwa wajen tunisia suka zauna rabi sai suka ce bari mu nemi fatawa sai suka yi wasiƙa a lokacin da aka musu wannan shine Gregorian date shine shekara ta 1492 shine inda aka fara karya daula ta karshe a Granada lokacin fa in ka shiga irin Granada Sevilla zaka samu masallaci sun kai 150 manya manya wanda a duk duniya a lokacin babu wani wurin da ke da masallatai manya irin su lokacin ana maganan habara advancement a duniya wurare uku ne Baghdad a Iraq da kuma biladul andalus da kuma cairo a egypt waɗannan su ne asalin habara advancement a duniya na medicine na mathematics na physicians komai da ake magana a duniya nan habara take to a 1492 da aka karya granada rabi suka tafi suka ce tunda ba za mu iya fada ba mu mun kaura rabi sai suka zauna akan raunin addini sai suka ce bari mu nemi fatawa sai suka yi wasiƙa zuwa ga wasu malamai da ke kasar algeria a wani gari da ake kiransa rahwan wato yanzu da kiran garin da turanci ana ce masa oran ko kuma da french oran muna jin oran ko babban gari ne a algeria in ka je bayan algiers capital babu inda ya kai oran to oran din sai suka turo fatawa garin a 1502 bayan an karye dolar su 1492 1492 yanzu shekara 532 532 sai suka nemi fatawa a 1502 kaman ka ce kaman yanzu shekara nawa kenan shi ne za ka yi cewa kamar shekara 522 kamar shekara 522 sai suka turo wajen wani malami babban malami ne sunansa sheikh ahmad ibn abi juma suka ce muna neman fatawa an ce ko mu bar garinmu ko a hana mu addini to in kuma za mu yi addini sai a ɓoye sai ba su fatawa da ake zato fi sabilin lahi ne Allah yake nufi da ita kawai yayi ne don ya kare rayukansu saboda a cikin makasid na shari'a manufofin shari'a kare rai yana gaba da kare addini shi yasa sai a ce inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum ana fara gabatar da rai saboda sai rai ya kubuta ake yin addinin to sai zama damuwarsa ya za a yi mu kare rayukansu kada a kashe tunda akwai mata da yara sai musu fatawa da cewa ku boye addinin daga ciki suka ce ba za a bar mu mu yi alwala a bayyana ba ya ce to ku daina yin alwala ba za mu iya yin hamsu salawat ba ya ce duka ku haƙura ku rika yi a ɓoye a gida ba za mu iya juma'a ba ya ce ku haƙura suka ce ana tilasta mu mu rika cin naman kare da alada da biri da kaza ya ce duka ku yi tun da rarura ne a illa man ukriha ne sai duba short term implication din bai tuna hatsarin abun a gaba ba sai ce don a kare ranku babu laifi ku yi shari'a tana kubutar da rai ai sahabbai ma a zamanin fiyayen halitta akwai waɗanda sun ma zagi Allah an sa su yi sun yi denouncing addini don su buya ko manzo Allah ya ce da kuka faɗa da gaske ne ko ba da gaske ba suka ce mun yi dan mu tsira ne ya ce babu damuwa akwai kisosi da dama da suka faru irin wannan sai ba su fatawa shikenan sai suka zauna haka sai zama yayansu suka tashi ba sa ga ana alwala babu khams salawat ba iya bambance nama da yake na halal da wanda ba na halal ba ana tilasta suna shan alhamr duk waɗannan ababe sai suke sai zama ba san addini ba wannan shine illar raunin addini sai aka waye gari ga baki ɗayansu bayan shekaru ƴaƴansu da jikokinsu ba su ma san wani abu da ake kiransa addini ba shine illar wala tahinu wala tahzanu ba su san wani abu mai sunan addini gaba daya waɗanda suka kubu da sunan da suka kaura sevilla da akwai masallatai a cikin sevilla manya-manya na juma'a da marakis ne na addini da duk duniya ana zuwa karatu sun fi guda talatin amma zuwa shekara ta dubu biyu babu wani babban masallaci da zaka ce ga sunan biyu ko uku a wurin sai a dan shaguna ake akwai time da ma masallaci musulmai ba su iya mallaka a sevilla sai sun yi rentin shago suke zuwa suke sallan juma'a in mun tuna a tarihi akwai lokacin da akwai wani dan mali mai suna frederick kanute dan kwallo ne lokacin yana sevilla yana kwallo a garin aka rasa ma community sa bayan da za a yi sallah inda suke haya aka sa shi a kasuwa 1 million dollars babu kudin shine crowdfunding na neman kudi neman taimako aka hada aka sai filin wannan ginin anan ake sallah in ba haka ba lokacin wurin sallah masu rasa gaba ɗaya ko sallan juma'a ne amma in ka duba manyan physicians da aka yi a duniya daga andalus manyan mathematicians da aka yi manyan geographers da duk duniya har a yau da aikinsu ake bincike na zamani za ka sha mamaki banda kuma malaman addini in ka ɗauki fa'irin abu muhammad ibn hazmin al'andalusi mai al-muhalla ɗan wurin ne in ka dauki imamu shaɗibi fa mai shaɗibiya mai shaɗibiya ba da atu bi bismillahin nabi mai awwala mai shaɗibiya faɗan andalus ne fa daga nan aka yi shi in ka dauki babban malamin ƙur'ani abu abdullah muhammad bin ahmad al-ansari al-qurtubi mai aljami li akamil qur'an dan andalus ne fa daga wurin fa aka yi shi manya-manyan malamai in ka dauki irin yahaya bin yahaya daga wurin aka yi su in ka ɗauki ibnul arabi ba ibnul arabi ba ibnul arabi daga nan shi ma ya fito duk irin waɗannan manya-manyan malaman daga nan aka yi su yau idan ka shiga wurin ba za ka taɓa ga alama ba duk waɗannan manya-manyan gine-ginen sun koma kawai kamar museum sai dai ka je ka yanki tiket sai ka shiga ka gani ka ga gini malam ya kai gini ko a yanzu a najeriya wasu ginin ba mu da irinsu amma sama da shekara 900 suka gina su sama da shekara dubu suka yi wasu so shine hatsali na sa a yi raunin addini ya yawa shi sa nasiha ta ga mutum duk garin da kake raye in zama ya kama ka auren kaga addini za a tilasta ka yi ta walakantar da shi komai a boye to gara a kaura babu tilas shi yasa fiyayen halitta da aka na shi addini a makka ya kaure koma garin madina sai ka koma inda za ka yi addini mu ba a karantar da mu tsangwama ba ba a karantar da mu neman tsokana ba a musulunci in an hana ka sai ka kaura amma a yi ta compromising addini ba daidai ba ne kuma kaman a najeriya shi yasa constitution na najeriya ai ya ba wa kowa ikon yin addininsa in mun duba chapter 4 na 1999 constitution as amended section 38 ya ce every person shall be entitled to me freedom nasa na thought da kuma me conscience nasa kuma da religion addini an baka freedom na addini shi yasa dole mu rika nura tolerance a addini idan kana musulmi direban ka ba musulmi ba ne ranar sunday sai ya ce oga zan je coci kar ka tsaya fada ba za ka je ba kaza kaza ai abinda Allah ya ce lakum dinukum waliyadin aya ta shida a kafirin addininsa ka ba shi dama kai kai naka kar ka hana shi mu zama masu tolerating na addini idan direban ka musulmi ne ya ce oga zan je ne a zahar ko sallan juma'a kai ba musulmi ka ce go ahead and pray mu rika tolerating juna don annabi ma da ya zo bai tilasta mutane wai dole sai sun bi shi ba ya zauna a makka madina akwai yahudawa banu kainuka banu nazir banu quraiza ya dauki makami yace sai sun bi shi kawai doka aka saka duk wanda ya respect shi kenan sai ya zauna lafiya har a gidansa ba yahudiya mace tana zuwa ta yi aiki ba ta canja addinin ta ba kuma bai tilasta ta canja ba dole mu zama masu haƙuri da juna in za ka tallata addininka ba za ka tilasta wanda ke ƙarƙashinka sai ya canja ba nuna masa ɗabi'u masu kyau na gaskiya rikon amana tausayi tausasawa wannan shi da kansa sai ya sha'awa amma ba zai ka tilasta mutum ba mu rika zama muna masu haƙuri da juriya wajen zamantakewa da juna in kana son tallata addinin ka yi irin yadda sahabbai suka yi ka yi riko da addini na gaskiya a gaba ka duk inda ake rashin gaskiya baka ciki duk inda ake mitin don a yi sata baka ciki duk inda ake haduwa don a zalunci wani baka ciki duk inda ake mitin don a yi ƙarya baka ciki duk inda ake mitin don a yi almundahana baka ciki duk inda ake ƙoƙarin saba biyu process baka ciki duk abin da ya shafi zumunci kai ne a gaba tausayi kai ne a gaba kyautatawa kai ne a gaba ka yi wannan ka gani wa zai kyamaci addinin naka amma in aka bar addini a baki sai zama babu abun sha'awa a cikinsa kisa Allah ta'ala ya ce wala tahinu wala tahzanu mu musulmai mu zama masu ƙara haƙuri wajen kira ga addini da kuma barin wanda bai fahimci addini bai addininsa mu ma mu yi namu ko a jiha ne a Najeriya wajibi a kowace jiha a bar mabiya addinai kowa yayi shari'a bata hana ba doka ta ƙasa bata hana ba amma ƙa'ida mu kuma sai mu ci gaba da da'awa da kira zuwa ga addinin mu da ɗabi'unmu kamar yadda sahabbai suke sun je gari sai su ce kunu amsalana ku zama irin mu mana kawai saboda ɗabi'unsu abun koyi ne to sai mu ci gaba da kira ga addini saboda meme abun faɗa baya faɗa kuma mai tallan maɗaci shi yake kaiwa kasuwa mai tallan zuma ai ana ma zuwa a same shi shi yasa addini na musulunci ba abun boyewa in dai za a kasa a karantar to insha Allah ta'ala kuma mu kyautata mu'amala babu wanda zai jahilci addinin face ya fahimci addinin amma me a gabanmu na farko mu yi addinin na gaskiya na biyu mu yi aiki da addini a mu'amala mu zo masu tausayi masu gaskiya masu jinkai masu taimakon mu da wanda ma ba addinin mu ɗaya da su ba duk ɗabi'u mu kyautata gare su in muka yi wallahi azim ko ba su fahimci ba su shiga addini ba za su iya itirafi da cewa abinda kuke na abu ne mai kyau shi sa ko da jihohi a najeriya wajibi ne a ba wa dama su yi addini kamar yadda chapter 34 section 38 ya fada kowa yana da freedom nasa mu abinda muke bukata shine a bar mu mu karantar da addinin in mun karantar yayi kuma maganar raunin addini in zaka kai danka makaranta ka kiyaye wace makaranta zaka kai shi kada a sa masa raunin addini in zai je wata ƙasa karatu ka fahimci ina zai je shi saboda daga nan ake koya wasu suke lalacewa ita kasar yayi take yayi dokokinta yake yayi yancin addini yake ciki ka kai yaro baya kam salawat baya salatul jumu'a bai mu'amala da kaza bai samun ta'am halal komai nasa kawai sai dai abin da ya samu ya ci to ta za a yi dawo yana da addini wasu lokuta inda ake kai yara daga nan suke koyo raunin addini din shi yasa dole ka kula ina zaka kai shi menene yanci na addini a kasashen ko Europe kaje akwai inda akwai freedom na addini akwai inda babu freedom in kaje Asia akwai inda akwai freedom na addini akwai inda babu in ka je north america ko south america akwai inda akwai freedom na addini akwai inda babu ka kai ɗanka ƙasa ko da ba ta musulmai ba ne inda doka ta ba shi daman ya aiki da addininsa in kai wannan iya da matukar muhimmanci kuma wannan shi ne zai sa ya zama na kwarai amma in ba haka ba kuma gabanin ka kai shi in ƙasar ba ta addinin ba ne ka tabbatar cewa kuma an koya masa addini kai zama an koya masa addini ya san me wajibi menene haramu in ka dauke shi baina baina ka kai shi to sai ai biyu babu ko da akwai freedom din shi ba zai iya sani ba shi yasa kullum muna addu'a Allah ya ji kan iyayenmu da malaman mu yanzu kalli arama Abdullahi Abbazariya ai da yawa sun dauka kawai malamin Qur'ani ne amma fa karatun sa na certificate bai fa da degree a Qur'ani bai da masters a Qur'ani digirin sa mathematics ne daga Ahmadu Bello University Zaria masters ɗinsa a mathematics ne daga ahmadu bello university zaria amma in ka ji shi a nan sai ka ɗauka kulliyatul ƙur'ani je doktora kuma daga cikin ɗalibansa a wanda sun koyi ƙur'ani a gabansa kuma har sun je waje sun yi phd a ƙur'anin sunna kuma ɗalibansa ne su da kan suna itirafin ya karantar da su allah ya kara mu wa ilimin su albarka gaba ɗaya misali ne mu yanzu ka gamu ai ba za ka ɗauka malaman boko ba ne iyayenmu sun tarbiyantar da mu tun ba mu shiga boko ba an sa mun shiga tsangaya mun yi haddan ƙur'ani an karantar da mu wajibi an karantar da mu haramun da makamantansu mutum ya tashi so duk inda ka je ka san me dace me bai dace ba ban je nayi digiri a ƙur'ani da nake tafsiri ba ban je nayi digiri a hadisi ba digiri na computer science MSc computer science MBA technology management PhD na je turai a computer information system so amma karatun addini da muka yi ba mun yi ne wai don mu zauna mu yi mai muyi wa'azi ba Allah ya sani iyayenmu ba su taba ce mana je ku yi wa'azi ba kawai sun sa mun koyi addini don mu tsira a rayuwar duniya mu shiga aljanna kana da ko haya islam na jami'a na, na addini ko sak ko secondary certificate da rama bai da shi a karatun addini har ga Allah in banda ijaza ta malaman manyan duniya ko haya islam secondary ba ne da shi a karatun addini a karatun sakandare na wayek na yi kamar yadda kowa yake yi kuma physics chemistry a irin su biology chemistry su muka karanta jami'a da muka yi math ne physics chemistry mathematical method calculus irin waɗannan abubuwa su ne kaje kai ta yi su amma a ina aka sa muka yi addu'ar don kada mu yi rauni aka koya mana addini tun daga gida aka kai mu tsangaya aka zo aka kai mu gaban malamai muka yi karatun zaure ba wai don mu zama masu wa'azi ba a'a mu karatun certificate ɗan boko ne duk yadda kake ji ɗan boko ka kalluwa ne a ce yana da MSc a mathematics ai kai ka san lissafin ka fito ka ji tsoron Allah me ka ci a lissafin ba to ai kar ku ga muna ƙala la ku dauka wai waɗannan kawai yan addini ne a'a mu addinin an sa mun yi ne don mu yi me har ga Allah don mu bautawa Allah mu tsira a rayuwar duniya kar mu yi rauni amma ba a kai mu jami'ar addini ba ko haya islam na addini government science secondary school muka je muka yi kamar yadda kowa yake kuma physics chemistry da makamantansu su mathematics su english su biology su geography da ake su aka yi wannan misalai nake bamu wannan ke bayyana haƙƙi ne ga iyaye mu ji tsoron Allah ƴaƴa kada mu rika kai su inda addini zai yi rauni sai mun karantar da su addinin tun a gida in kwa ba haka ba ba mu taimake su ba yau muna da dama zaka ga wasu musulmai ne har ga Allah ba makiya musulunci ba ne manya ne a kasashen duniya amma saboda sanin addinin don in suka yi niyan taimako sai su rusa shi ba wai da ganga suka yi ba su samu tarbiyyar addinin ba ne kwata-kwata kuma mu gode Allah tarbiyya da ake samu wani addini 70s 80s 90s zuwa yanzu waɗanda suke gaba gare mu iyayenmu da kakanninmu da suka yi karatun zamani gaskiya ba su samu irin wannan ba wayewa na addinin bai yi yawa ba karantarwan ba ta yi yawa ba wasu al'amarin ba za ka zarge su ba damar da mu muka samu a yanzu ko ko kuka samu su ba su same ta ba inda sun same ta ba ni da kokonto sai sun fi mu kwatantawa kuma sai sun fi mu kokari kuma sai sun fi mu hazaka so da haka karatu na addini ba ana yi ne wai dan ayi wa'azi ba ni ban taba zama wai a ce wai an zaune da ku a koya muku dan kun yi karatu wai ku zo masu azi ba a'a kawai hobby ne we are passionate ne ka karantar da addini amma in ba haka ba in ka ganni a kayan yan bokon za ka yi tsanan wannan dan kala Allahu kala rasulullahi ne in ka ga aran ma yana karantar da lissafi ba za ka taɓa tunanin wannan wai wani gwani ne da ya san kira'o'i da ya zo zai maka hafsu ya maka warshi kuna gwani abdullahi abba zaria ai gwanin nan informal karatu ne formal karatun masanin mathematics ne kuma akwai su da dama muna da irin ga sunan da dama a najeriya muna da yan uwa a arewacin najeriya a kudancin najeriya nasihar da nake mana mu ta da 'ya'yanmu a irin wannan siffa din yadda aka samar da gwani abdullahi abba zariya to mu samar da su da irin wannan siffa din in ba ma takhassusin addini suka yi ba musa aje a koya musu addinin su iya shi addinin nan yana da amfani a duniya iya da shi a lahira yau ko a najeriya in za ka rena addini in aka ce malaman musulunci da malaman christianity su daina wa'azi wallahi ko shugabanci a ƙasar nan ba za a iya ba za a zauna lafiya ba karantar da addini yasa aka zauna lafiya saboda me saboda kowane mutum in ma bai yadda da ɗan siyasa ba bai yadda da ɗan boko ba bai yadda da ɗan kasuwa ba ya yadda da malamin addini zai je ranar juma'a a masa wa'azi ko ran lahadi ya je coci a gaya masa to wannan yasa malaman addini suna da kima su kuma aka yi su a kashi 90 da yan kai cikin 100 zaman lafiyan suka fi so wannan shi ya taimake mu ake zaune lafiya so da haka duk wanda ya rena addini ran da babu addinin zai ga bala'in rashin addinin zai gani lokacin da aka rusa addini me ya faru a kasar misira da aka zo lokacin mulki ba take aka kufar da su ba me ya faru a tunushe ba rusa addinin ba ne so in kaga an zauna lafiya to masu addini suna ba da gudumawa saboda me saboda shi yake da muhimmanci kuma kar mu yadda a raba mu a sa mu yi rauni kuma kar mu kai 'ya'yanmu inda za su yi rauni don haka wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minina in kun kasance ku masu imani ne Allah ta'ala yace kada ku yi rauni na'am
إن يمسككم قرش فقد مس القوم قرش مثله za iya karawa وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ƙarar ma an ce mun ba za mu iya tafsirin ayar nan ba sai dai mu tsaya a ta 139 in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a 140 a kan leta fatawar da aka yi wa mutanen andalus da na ce muku fatawa of oran ko kuma oran fatwa oran ɗin oran ina ba da shawari ku shiga online ku duba akwai fassarar wasikar ana samunta da faransanci ana samu da larabci ana samu da me da turanci mafiya yawa suna jin turanci wasu ɗaliban ilimi na jin larabci mu ga fatawar da shi a sheikh ahmad bin abi a ya musu ana gaya musu mai lokacin moriscos saboda ɓatanci ta ce musu moriscos wanda yake bayyana mana duk abin da zai sa a yi raunin addini na rayuwa gaba ɗaya har 'ya'ya da jikoki su zo su samu wannan yana da hatsari gara ƙaura daga wurin da mutum yake yana da matukar muhimmanci gara a ƙaura shi yasa magabatanmu da dama wasu akwai lokacin da aka hana addini ko a Najeriya lokacin mulkin mallaka akwai da dama da zuriyarsu dalilin komawansu makka kenan da damansu shine dalilin komawa aka yi ta fita ana ta tafiya to a ka'ida alhamdulillah yanzu a Najeriya akwai freedom na me na addini kuma kundin tsarin mulki ya tabbatar da wannan kuma wannan yana da matukar muhimmanci a ci gaba da tabbatar da freedom na addini kowa ya addininsa kuma mu zo muna tolerating juna muna haƙuri da juna direbanka ne masinjanka ne yana musulmi kai kana krista ko yana krista kana musulmi ko yana da addini ba ka da shi a haƙura da juna a ba wa juna dama su yi ibada a lokacin yin ibadarsu baya ga haka a ba wa kowa dama ya karantar da addininsa ba tsangwama ba bakar magana babu zagi in aka yi jama'a za su ga me suke da fahimta akai su yi aiki kuma addinin na Allah ne in wani bai fahimce ka ba kada ka dauki gaba da kiyayya da shi in ka rike addininka gaskiya ne to ci gaba da masa addu'a akwai lokacin da Allah zai sa ya fahimce ka Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya in Allah kai mu gobe za mu tashi akan aya ta 140 iyyam saskum qarfun Allah ta'ala shi sa mu wanye lafiya Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كواي كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله تعالى أعلم